منا يسر الهج إلاك ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا آله قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان ولي بن أبي طالب بن أسس الباقية لا زالت الأولى راكية كافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفازي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قطب الأقراج فريد الداري على الإطلاق يحتم وأنتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخهم ربي وقائدي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والرشد والهداية والتوفيق يا رسول الله ورضي الله عن كل ما يتعلق بأعزال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهاء يا همة الشيخ إدري لنا بأهل المهدري والتهدي بهم بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى بالمقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله اللهم إنا نسألك بأحمدا وفاتحا ومحمدا وسيدا والمرتبة عندك أن تجبر كسرنا وتؤدينا ما تمنى ظاهرا وبادنا بجاه رسول الله يومنا زما ندري دا سبعين دا بيو أجيو من جواهر المعاني منا مغانا أكن ابن فاريبا فدا أنك الداء الحب وداء لغيره فؤادك وادفع عنك جيك بالتي وجانب جناب الوصل حياة لم تكن وها أنت حتى أن تكن سادك آمتي فدا أنك دعو الهوب كدنا معنى كلا ندعوة ودع لغيره fu'adaka zuciyarka wadfa'anka gayyika ku kore gayi da gayu shi ne ka kore kaman abin da ba baka gane shi ba billati da abin da ya zo wajanin janabul wasli ka nisantar da janabul wasli haihata lam takun baya yiwa ta kasance da gayu a koma a zama da lamarin cikin fadu wahanta gashi nan kai hatta an takun har ka kasance sa da kamatin ka tsayar da kamanka ko da hubu shi ne so illan ta ƙazi in ba ka yi ba lan ta ƙaba ma'ariban ba za ta yanke ta ɗaiɗai ba min alhubi daga cikin soya hatar za ka ka zaɓi wannan au halla hullati ko ka tsayar a matsayin soya fakultu laha sai na ce mata ruhi raina ladaiki ƙabbati ruhi ruhina ladaiki na gare ki ƙabbati yumkina ilaiki na gare ki an li ta ina zan koma an ta kunu da ƙabbati kuma ke zan ba cikin kamuna ba waƙala ƙabla haza almaudu fukultu sai na ce hawa gairi ta tarar da wani na ƙasattu wanda nan nufa wa dunahu waninsa ita amya na na nufi shi ne da makanta man siya muhajjati amman sa'i mahajjati abinda yake daidaituwa da makanta na idanuwa na wagarraka ne ya rudar da kai hatta kulta amma kulta har ka faɗi abin da ka faɗa ladisan kana mai sa tufa bihi da shi ladisan da ya shenun kana mai sa tufan izgilanci ko na ƙasƙanci mainun ƙarya ne labisan nafsu ta mannati rai ta munana da wannan guri da aka yi wafi an fasa a tsari a cikin numfashin nan na watsari na amsaita tsamiyan ka amsaita kawai gari tsamiya kuna mai kwadayi bin nafsin da numfashinta da ɗaura fata adati wato ɗaurinta tana zuwa bayan ɗauri fa kaifa bihu bi ya soya take wawo a hasan hullati wanda ita ce mafi soyuwa wajen yan wanta ko abokanta ko koko kusantaka da ita tafu bidan mutum yana magana da dawo a kaba hullati yana cewa yana so amma kuma gashi nan mun fi muni ne cikin mu'amala wainan saha ila ina tauraron wanda ake kirin tusuwa wa kala kila qabla haza ya faɗi wannan ne wani mazhabi filhubi maliyan mazhabu in kun tambaye ni mazhabi na filhubi a cikin a cikin soyayya maliyan mazhabu ba ni da wani mazhaba wai miltu anu idan na karkata gabarin sai yoman rana ɗaya fartakat millati to da mashiga na gaba daya ya tsatsage a nan ke cewa walau haɗar lifi cewa ka iradatan da wani abu na soyayya da da na da wani tunani a kanka ubangiji gina walau haɗar lifi cewa ka iradatan da na da wani tunani a cikinka na soyayya alhadir a cikin zuciya na sahon da mantuwa hakam tibirai da ti ko kabai tibirai da ti zan ce makana wata daga musulunci a ce yana da wani tunani tunanin a ce ka bani abu ni tunanin kai ka bani da ya kamata a tafiye sufanci kamar yadda ne eh saboda ba wani wanda yake ba wani abu sai Allah kamar dai tauhidin da aka daddasa mana a iyaye muna baya wanda suka daddasa mana Allah musu rahama in aka yi wani abu ya haƙuri sai a ce haƙuri sai annabi Muhammadu haƙuri sai annabi ka duba abin ya raje har wanda muke zama ba musulmai ba sun gaji wannan ya haƙuri sace haƙuri sai annabi muhammadu kaga wannan yabo ne ta mi wanda aka ba mutum in aka ce ya jiki sai ce alhamdulillah komin zafin abun za mai da shi a yi tallikinsa da rabul izzati a sa da shi da duk wani makarin mulharak iyayenmu sun yanko sun tura mana sun bar mu da shi saboda mu amfana yan iskan zamani sun zo sun ragaza sun ce ba shi ne tauhidi ba shi ne abin da yake faru kaga walau haɗar lifi cewa ka iradatan in dai akwai wani tunani wanda ka yi tunanin Allah Allah akwai mu'amalin da ka yi da mutum ya maka wani abu ka ce kana ganin taujinsa ne hakam to be redded zan yi hukuncin ce na fita daga musulunci dan raddi ne saboda ba wani mai yi sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ya jiki alhamdulillah ya jiki da sauki har ana zargin mutane da saboda faɗan irin wannan da saukin ya jiki duk tsanani sai sun gode wa Allah tauhidi wanda tauhidin mutanenmu na arewa wanda suke ciki wanda ko da ba musulmi ba ne mafiya yawa ya fi na waɗansu daga cikin malami musamman a wannan zamanin ma wakala filkafiya ya fada cikin kafiya kullum ma fi maka duk abin da ke cikin zauranka ya hawa ka yana son ka lakin ana wadi sai dai ni kaɗai ne bi kullum ma fi maka ni makaɗaici ne daga duk abin da ke cikin farfajiyanka inta ya dawo za wannan zaurance ne wanda aka shi da sufanci gaba ke daya yanzu zai koma tauhidul arifi na au tauhidul khalis me tauhidi khalisi to nan ne za ka ga me yake kira tauhidi a wajen sufaye wani kalami radiyallahu anhu kala daga zancen shaut jani yana cewa a tauhidul khalis tauhidi tsantsan tauhidi kala junaidu ga abin da junaidu ce ilimin tauhidu ilimin tauhidi ilimin tauhidi bayinul liwujudi yana da mubayana wajen samuwarsa wujuduhu samuwarsa ma'ariful ilmi cikakke ilimi ga iliminsa faza shat luqul qala idan abin da ya bayyana a cikin hankalin masu hankali fi tauhidi a cikin tauhidi shat illa hayrati mutum na shiga ne dimoci shat il hayrati mutum yana shiga ne ya dimoci shine ma'ana haƙiƙatul hayrati abin da ke kira dimuwa huwa ya tayyara fi wujudul kauni mutum sai dimoci ya rasa menene hal wallahu shin kaunu shi su ne samu Allah kaunu ne ko da kaunu kaunu bimana samu Allah kaunu ne ko kuma alama ne na samu Allah samun samun samun halitta shi ke nuna samun Allah domin ba don halitta ba da ba nuna maka wanda ya halitta ba to a haka sai ka ɗimo ce domin in kana neman ka gan shi ne to ba ka ganin wanda ya yi amma kana ganin shi a siffa na filu kana ganin shi a siffa na filu mai aiki wanda ya aiki domin ka san an yi ka ne to tun da ka san an yi ka ne dole akwai wanda yi ka to amma shi kana ganin ubangiji da ido tun da ba gan shi da ido ba amma ka ga wanda ya yi shi da ido ga ka ta saboda ka dole akwai tayuri a ciki akwai dimuwa tun da kullum kana kai ganin babanka kake babanka babanka shi ya yi ka kakanka shi ya yi babanka kakan babanka shi kakanka haka haka ake gani to amma ba haka ba ne to wani limon ba wanda ya sai warware shi lokaci guda amma dai ka gane akwai wanda ya yi ka na'am قال جعفر الصادق Jafarar Sadiq jika manzalla ya faɗa, Man arafal fasala wal wasala wal harakata waskuna balag ƙararen tauhidi. Kaji ba? Wanda ya san alfasalu wal wasalu, kasan rabuwa, kasan saduwa. kasan ɗauri kasan sakewa kasan sakewa kasan ɗauri to balagal karara fi tauhidi lallai ka kai nihaya wajen saboda kusan dan aljanna fa shi ne dan wutan dan aljanna shi ne dan wutan sharrin shi ne alherin shi ne duk abin da ka gani bayarwa shi ne rashin rashin kuma shi ne bayarwa kowane abu haka ke zuwa ka alfasalu wal wasalu wal harakata waskuna ne in ka ɗauka ka ɗauki samuwa shine rashinsa rashinsa kuma shine shi akwai wani hali da ka shiga wanda yake na samu ne baka wani hali wanda ka yi tare da shi na rashi ba to ka yi da samun da rashin daddaga abu ɗaya ne lokacin da aka yi maka in an yabe ka to ka tabbatar da zage ka in an yabe ka ka tabbatar to ka ɗauki wannan da wancan ɗaya ne alfasulu wal wasalu kenan idan aka baka za a hana ka ka ɗauki wannan ɗaya ne in abin da ya rage maka ka zo ka bambanci ya abin yake ɗan aljanna dai shi ne ɗan wuta ɗan aljanna shi ne ɗan wuta ko ka shiga nan ko ka shiga can a duniya jannatul lil kafiri aljanna ne ko a duniya jannatun sijinun sijinun a duniya sijinun wani iri ne in ka shiga na duniya wannan ka sake komi rashin jin daɗin ka ka sake akan wancan na wutar amma nan kawari ka sake kai duk wani abu alwasulu wal fasal waskun wal harakat sai ka gane me Allah ke nufi da shi in ka ɗan gane ka zauna lafiya Allah ya taimake mu wajata muƙaidan wajatu muƙaidan na ga wani abin da aka rubuta ta ƙaidi ma nasu bismillahi ma nasu badal basmalati nassin da ke ciki bayan bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah ira da misala tabbatar da sai na wa maulana wa habibina wa shafina qurratu ayyuna muhammadu rasulullah haza wannan tauhidul arifina shi ake kira tauhidin arifai radiyallahu anhum yaqulu lahum al Ubangiji zai ce ma arifai mukhadaban lahum yana magana da su, ya ibadi ya ku bayina, fi ma za wahattumu ne, akan me ku kaɗaita ne, obi ma za da menene wahattumu ne kuka kaɗaita ne. wa mallaka kitaba lakum tauhidi menene hukunta muku shine tauhidi na fa in kuntum mahtumuni fil mazahiri idan kun kadaita ni saboda zahiri na ne fa antum qailuna bil hulul daidai kuke da nasu a jikin wani wala tasfili mazhaban nasara aw man yud'a ila hululun sara wa dhalika qawlu bit saboda nihilatu ahlin zayyi wal ilhadi kaga in kai zahiri ka tafi kawai to ba zai yi ba dole suka hada fasalu da wasalu da sukunu da harakatu tukuna ka iya gane Allah a irin label din da za ka gane Allah na gurin wal qailu bil hululi shi kuma mai fadan Allah ya sauka jikinsa gairu muhidin shi ba mai kaɗai ta Allah ba ne. Lianahu lamarin asbata amraini ya tabbatar da lamari ne guda biyu, halin wam halin, ya tabbatar da hali ya tabbatar da korewa a lokaci guda. Wayin kuntum muni in kun kaɗaita ni fi zati a zatina duna sifati banda sifana wal af'ali da aikina fama wahattumuni ba ku kaɗaita ni ba yanzu misali yaro ne tsuntawa me yake cewa Allah ya bani a hausance abin da muke fada kenan kuma tauhidi kuma waye bashin idan yaro ya ji duka me ke cewa ma'ana Allah ya doke shi a hausance abin da muke faɗa kenan domin kiran da da mu ce wayewa Allah wayewa Allah wa kenan ya dukan kaga alhaqiqa alfailu walla Allah shine ko yanzu idan ka zo ka daki na hau za ka ya ce daraba muhammadu wa wa zaidan sa masa daraba muhammadu zaidan waye da ki zaidu to ko ko ko janne ko waye inda daribun ya zo wajen aiki da ga Allah ne haka wanda aikin fada ba kai Allah ne haka haka da ka duba eh duk abubuwan da ka ai na'ibu fa'ilun fa'ilun na'ibu fa'ilun fa'ilun saboda haka daraba fulanun wane ya yi duka za ka ga abdaribu wal madrubu alhaji sawa za ka samu ma'aikata dai ne kaga alwaslu wal fasal duk agun da su iya asunu wal harakatu duk ana za ka gani duk ana za gani to ashe in ka cire ka ce ka kaɗai ta Allah bizzati fi zati duna sifati wal af'ali fama hatumuni baka kaɗai ta ne ban ji Allah wa innal uqula hankali wal afkara da tunani la tabligu ilayhi ai ba ta isa wajen shi in a hankali ne za ka ga Allah ka gane Allah ba zuwa wajen Allah wa habarun min idi wannan labari daga waje na yake ji Allah in kuna ganin za ku gwada bismillah fahiman ja'akum biha waye zo muku da al'uqulu wal afkar waye zo muku da shi wa in kuntum mahattumuni fi martabatul uluhiyya in kun ce kun kadaitar da ni ne a martaba na Allah bima ta malatu min sifati saboda abin da ka kuka kawar siffan filiya wa zatiya min kauni ainul wahada cewa in aka in aka sa sifa na aiki da zati to dole zai zama ainihin lahada muktalifatun nasbi ya zama ya saba wa nasba wal ibafati da ibafa wal ahkam da hukunci wal lawazim da lazimi wal muqtadiyat da abin da hukunta wasa'ir al-ahkami da sauran hukunci na martabatul uluhiyya na martaban uluhiyya fa ma wahattumuni duk da haka ba ku kadaita ne ba hal bi qulikum hankalinku ne yake kuke kadaita da shi au bi ko kuma da ni ne au kai fa ma kana ko ta ina abin ya kasance fa ma hatumuni ba ku kadaita ni ba lianna wahadaniyati kadaituwata ma hiya bi tauhidi ma hiya bi tauhidil muhid shine abin da take bi tauhidul muwahhidi tauhidin wanda ya mai da abu daya tauhidul muwahhidi shine wahadatul wujudi kab la bi qulikum ba da hankalinku ba wala bi ba kuma da ni ba fa inna tauhidukum ilayya bi kadaituwanku wajena huwa tauhidi shin tauhidi na la tauhidukum ba wanda kuke zaton shine tauhidi ba shine shehu jani yake cewa wallahi da a cikin risalatul imtinan yake cewa malaman nan masu cewa gashi nan nan bashi a can gashi a can bashi a can ce wallahi ba nan Allah suke nufi duk sai sun shiga wuta eh yace a cikin malantan ai yaranta ne yaranta ne a malanta saboda Allah shine kaza kuma shine kaza ba shine kaza ba shine kaza ba shine kaza ba shine kaza ba to yace wallahi ba dan Allah ake nufi da wannan ba wallahi kowa sai duk malamin sai sun shiga wuta amma manufan ba za a zo a gane Allah ba sai an bi ta wannan kwararrun wannan shi ne eh ba za a gane Allah ba sai an bi ta wannan kwararrun ai Allah da ke wata prof waya zai yi magana ya ce ba abin ka yi magana ba a zuwa ya ce ta kai ba ka san abu ba kuma ba ka san ba ka sani ba kuma ya zamo dole wai sai ka zama hakimi kowa ya sa ka Allah ya yi togaciya kai ka ce baka yi da ba wala ta kafu ma laisa laka bihi ilmun ka ce ba wanda ya sa kai sai ka tsano Allah ci karfe wala ta ƙafu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu walaika kana nun mas'ula kace wallahi tallahi sai kai magana waye saka abinda baka san shi ba kace sai kai magana shi abubuwan nan gabaki dai ba ilimin ka kawai ne ilimi ba ba ilimin ka kawai ne ilimi ba ilimi na Allah suna nan barjak wanda Allah ya sanar da wasu wanda bai san da kai abin ba ga abin da annabin Allah aka yi masa aka rikitar da shi sunan da ke bakinsa ne aka kira asifu bin barha ya yi amfani da shi hashari ya zal jalali wal ikram hashari kalman da ya yi amfani da shi ya zo daga don balkisu annabi ne aka zo da abu a gaban shi aka nuna bai san abu ba ya ce ya gani Allah ya haka ne a ashkuru am akfur sai kai daƙiƙi kai ka zo ka ce a ba kai da ba to kaiwa kaiwa a cikin ilimin Allah tare da walaisa bi kulli malumi yuqalu ba duk abin da aka sani yake faɗa ba walaisa kullu majhulin yunkaru ba duk abin da ba a san shi ba ne ake inkari ba haka ake ba haka abin yake ba ya dan wa a shafa wa kai abi a hankali saboda wannan shi ne iya abin da za mu faɗa amma mutum bai gane ba ka ƙibin magana Allah ka ƙibin magana maza Allah to ta yaya kuma mu kuma muna magana ne akan abin da Allah ya sanar da mu kuma cikin ilimi ne na Allah abin da Allah ya sanar da mu ne dan ya zama ka ya zama ka magamudi gamidi ya rike ka baka iya ganewa ba sai zama kowa bai gane ba wannan ba ba sifa bane eh amma babu laifi a dinga tattabo mu mu ma yaran mu da su tashi eh in kai sai Allah ya haɗa ka daidai kai mu dai muna iya mu ne Allah kuma ya san ba muna yi ba ne don tsokana amma muna duk abin da aka karyata ne muna tabbatar da shi ajiyar almani abin da aka ɗauki gunki an yadda shi ya fi waɗansu magana na gaskiya kenan in aka ciro ta maganar aka yi an bar sauran an yadda da shi kenan ko wanda da an ci jawahirul ma'ani jiya ke kama an ce firawuna ne ya zo da kansa haka haka ake gani kuma abin ba haka ba ne a yi haƙuri amma babu laifi wajen yabo shi yake zagi duk wanda aka yabe ka to wata ran za zage ka gurin in kuma ba yi maka haka ba baka cika ba kowane shi yasa su sufaye suke amfani da nafsu zuciya ke gyara ta abinda ka sani wanda yin ana ciwon ciki din nan in aka ji ana fafe cikin a ce an gane cikin ga gudun da yake akwai wani ƙari ne a yi matiyata haka ne yau don shi kuma ƙarya ya ake yake masu tiyata tiyata ake yi ko kuma shi ma da a cire kamar muhasab hawa mutuban ya ake ake masa saboda haka ofishinsu daban doktoci ne duka haɗe ba amma aikin daban mu namu mu muna aikin ne spiritually mu namu aikinmu spiritually muke tafiya da shi saboda ƙa'idar abin da ake wa ma ma hafa maƙama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa sai ka duba ka me hawa za ka iya cire ta lokacin da ka ga dama ko sai da wuridi da askarai da jarabawa tajaribatun wahid ba da wahid za ka iya ko kamar mai ciwon ciki haka za yi ko kamar mazina ce mar bulala ɗari shi kenan an gama da shi ba haka ba ne saboda haka dole sai ka san can ka san nan dole sai ka gane in shi yasa shi tijjani rabbi ta'ala nu yake cewa an tambaye shi shin wai dole ne sai mutum ya yi shehi a darika sai ce ba dole ba in ka san za ka fita daga kulle-kullen shaidan ba dole ba in dai ka san shaidan ba zai wasan wasan kura da kai ba a ba dole ba amma in ka san zai yi to dole ne sai ka auna ka dole ne ba dole ba sai ka ɗauka Allah ke mu kan mun kama kuma albarkar sai na rasulullah ba za mu sake ba fa yana tauhidukum tauhidinku ilayadi huwa tauhidi shine tauhidi na da ku la tauhidukum ba tauhidinku ba a ya kuka wannan fahimtar shine tauhidi wa bi qulikum in kuma da hankalinku ne kaifa yahkum ala alayya bi amrin ya za ku yi hukunci akai na da horo min halqati wa nisbati daga halitta da nasabarsa وبعد an da'aitum tauhidi ku ne kuke cewa tauhidi na biya yi waje yin kana to wani waje yi ne ko ka zama tauhidi nawa shi ne naku wa fi ayi waje yin kana ta wani fuska faman lazi ta ba lakum tauhidi waye kuma ya muku kunce ce wannan shi ne tauhidi na in kana iktabahu wujudakum in samo ku shine fantun tatakum shine ku kuna karkashin kuncin maktabahu minkum abinda na hukunta da gare ku ne faƙar harrajtu banni ta yi kun fita daga cikin hukunci na faya na tawhidi na tawhidi na da ku wayan kana iktabahu amran idan hukunci ne na horo bi amri da horo na ma huwa gairi wane ne wani na fala ya di mawasalatkum a hannuna ne ake sadu da ku in na ra'atu muhun minni in kun gan shi daga waje na faman lazi ra'ahu minkum waye gani daga gare ku wai lan tarahu minni in ba ku gan shi a waje na ba bayan na tauhidi ina tauhidi na wake ya yi wani muwahiduna ya wanda kuke ce ku masu tauhidi ne wa kaifa yasihu lakum hadha al maqami taina wannan maqami zai zai inganta gare ku wa antum zahirul li'aini ku kuma gashina a zahirin ku a tare da ni wa na zahirun ne kuma ni ne zahiri wa zahiru yanaqidu al huwiyati shi kuma zahiri yana warware huwa ne fa ina tauhidi to na tauhidin na la tauhidi fil mu'amalati babu wani tauhidi cikin mu'amala fainal ma'alumati babu tauhidi cikin ma'alumati cikin ilimai fainal ma'alumati ana wa ayanikum da ni da waninku wa nasfi da nasfa wa muhallatin da korewa fala tauhidin fil ma'alumati babu wani tauhidi cikin ma'alumati bayan kulta in ka ce fil wujudi samuwa ne ya sa a kasan Allah fala tauhidun ba ba kadata fa innal wujud al aini shin samun asali kullu mawjudin samu kowane samamme waqti lafi zahiri sabanin zahiri ya dulla alakti lafi wujudu zahiri yayi nuni akan samun ikhtilafin samuwan zahiri fa nisbatul alami nisba na alam ma hiya nisbatul jahili ba nisbatul alami nasaban malami ma hiya nisbatul jahili ba shine nisba irin ta jahili ba wala nisbatul mutalimi ko nisba na mai neman sani fa na tauhidi to a ina kun samu tauhidin nawa wa sama babu wani abu illa ma'lumati sai ilmai aw mawjudati ko samammu fayin kulta in ka ce la ma'lumu wa la majhulu babu wani abu da yake sananne babu wani abu da yake da jahilci wala ma'adumun babu wani abu da yake rashe ko ayin tauhidi shine tsananin tauhidi kaga la malumu wala majahulun wala madumun wato huwa in tawidi kullum sai mu ce bin nafsi ma alimta da numfashin abin da ka fahimta in na fi taqsimi lil ma'lumati rabe-raben ilimin ka man ya qabul hazal wasf wai zai karba wannan sifa faqad da khalata ta qism lil ma'lumati ka koma da cikin ilimin fa'in tauhid to na tauhidin kadai ta ne fa ya yi wal muwahiduna ya ku masu kadaitar masu cewa kun kadaita Allah istadarkul galala kun riski galadi fa ma sama illallah ba wani ba sai Allah wal kasartu fi sama shi yawa yana cikin sama ne sama illallah babu komai sai Allah ashe wal kasartu fi sama yawa ma yana cikin sama ne a ɗaya ne a yi ko yawa yana cikin ɗaya ne wannan duk magan duk abubuwan da ake faɗa a sufanci in ka bi shi sai ka ga yare ne gashi larabci ne amma haka da ka dinga ji kawai a yi dai a ƙare amma fahimtansa sai ka nantsu shin ba baya na gaya muku shin menene ɗaya fa shi ne ɗaya babu wani abu wanda yake sunan shi biyu kwa kawai a'a dala ya taimaka a nuna mun biyu na'am ga kanan nawa kenan da sai nawa shi kuma nawa kenan to kaga ɗayan da yake nan da kaga kai da wannan ma ɗayan ne dai har yanzu har yanzu ɗaya ne har yanzu ɗaya ne har yanzu ɗaya ne har yanzu ɗaya ne shi ne min samma alkasaratu babu wani abu na duniya wanda yake nuna muka biyu a taimake na a nuna mu babu abin da kake gani biyu uku hudu biyar shida bakwai miliyan ɗaya ne ɗaya ne ɗaya ne wannan ɗin shi ne fama sama illallah walla kasar tufi san yawan a cikin sama ne Allahu qul wazar laujudu wa mahawa in kunta murtadan bulugu kamali wal gairu duk wani abu dunallahi in ba Allah ba in haƙaƙahu in ka dube shi adamu za ka ga bayanan Allah tafsiri wal ijimali kaga tafsiri wal ijimali alfasallu wal wasalu ne الفصل والوصل تفصيل والإجمال والغير دون الله دون أبن با الله با إن حق أسر إن كدبشي أدم ذاك بيانا ويبقى وجه وجه ربك شنو شي كدي من الملك يومن shi kenan wama wasiyahu ba wani shine ayi abin nan yake fada Allahumma salli ala wahidil kasiri Allah ka yi salati wa ɗayan nan mai yawa ni sunana Muhammadu sunanka Salim sunanka waye sunanka sunanka sunanka sunanka sunanka duk abin da da suna da yake dauka wannan ikhtilafat wa nasb wa tafsilat duk ga baki da ka tattara shi abu da yake da shi wama wasiya fa'ina tauhidi to na tauhidin fa'in kultum in kun ce a tauhid tauhidi al-matlubu wanda ake nema fi ainihin kasarati a cikin abu mai yawa kullum sai mu ce zalika tauhidil jam shi ake kira tauhidil jam'i fayin tauhid to na tauhidin fayin tauhid in fayin tauhida la yudafu shi tauhidi ba masa yadaf aw la yudafu ilai ba mudafu ilai istadu ayyuhal muwahhiduna ya ku ku yi ƙoƙari ku ƙara gane Allah. Lijjawabi haza an hazal kalam ku fahimci wannan magana in uwa ƙa su'alu ina yi muku wannan tambaya. Ku tambaye mutane waye Allah ta ina yake aina ake samunsa da ilimi ake samunsa ko da yawa ko da kadan ko da ta ina ake saninsa da ilimi ake sanin Allah ko kuma da jahilci ko kuma da rashi fa'in kana halu shirki su mabutar shirka sun kasance layi gafar lahum ba a gafarta musu fa bi haƙiƙatin ma nalu zalika haƙiƙan abin da aka samu la'annahu domin shi laugun firar lahum da an gafarta masu ma ƙalubu shirki da ba ce masu shirka ba fa shahidu al'amura ku kalli abin alama wa alhi yadda abin yake fa in kulta in ka ce min aina ja'a mun shaqawun to ta ina ne tabewan ya zo musu wa hum bi hadhihi musaba su kuma ga su a wannan guri wa inna da magafirati domin rashin gafaran fi haƙin a haƙinsu sana'un alaihim yabo ne a kansu kulna sai muka ce lanam ayinu sharika ai sun ga shirkan ne fa ashqahum tauhidul tayini sai aka sai aka halakar da su da kadaita na tayini falau lam yinu da ba taimake su ba lasadu da sun zan masu arziki walakin nan sai dai arjamin wahidin darajatul ilimi mafi kauna a wajen masu kadaitawa wajen darajar ilimi jalan lahu Allah ka sanya mu mimman wahadau da wanda Allah ya kadaita wanda mu kadaita Allah bi tauhid nafsi jalla wa ala انتهى فسألت سيدنا رضي الله عنه عن هذا توحيدي sai aka tambaye shoti jani to wannan tauhidi gagara ba dau ta yana za fara sai ce to bari mu summarizing tare muku baya don ku gane faja ba sai na radiyallahu anhu sai shoti jani amsa annin tauhidi akan tauhidin wowo tauhidu linnafsi tauhidinsa ga kadaitansa bi nafsi an nafsi bi nafsi da kansa an nafsi ga kansa wa hadha tauhidu wannan tauhidi la sabila ilayhi la bil fana'i sai ka kare ka kisa ne shi ma da makana nan san masani inda ga ka ga Allah to biyu kenan to shi ba a gane Allah sai ba kana shi ne sai ka gane amma dai ka gane to biyu ne har da kai bayani akan wani to biyu ne a'a ai ba sai ka mutu dama da ka mutu a baka nan wai waya kwajen rabuka menene ne ta shi kenan ai abin da yake abin da manzo Allah ya faɗa yadda ka fahimci abin annasu niyamu idza matu in tabahu mutane dubbaci suke sai sun mutu ke farkawa yanzu bacci kuke don bacci ne amma sunan ku a raye ta haka shi ma wancan ma'arifa fanayi shi ma haka ke tafiya yanzu inda ka sani ka tsaya ka yi ta hira ga istighfari ga salacin manzala inda ka san abin da yake lahira ka yi sekon ka bari ba ka salati wa annabi muhammadu kaga annasu ne yam idza ma tuyin tabo pap ata da kai kana dan sai kaga duk nan wajen ake alheri ne amma nan wajen hira ne da ka dawo a ina sai dai ka tsaya haka ka ci rabonka haka ne to ai haka ne to haka abubuwan ke ma dama shi abin kaman kishin abin da ake gane shi haka ne sai ka wafi fanayi fana fanayi wafi fanayi wajattu anta da karewa ne kake sanin ubangiji ai na faɗa shekar jiya ne la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ai tun da kana yi kana har sai ka kare can ko gani Allah Allah Allah ذكر الفرد الله الله الله الله الله ayi nasara kai malami ka gane me kake faɗa domin idan wuri ka yana tafiya da ruhi da tafakkuri cikin abin da kake faɗa ka san abin da to ai kana sama da wanda bai sani to akwai wanda shi kuma bai sani ba daɗi ne ga baki daya sai an yi da gaskiya an ya dawo. Bai san ma abin da ke faɗa ba, amma daɗin ya riga ya tafi, sai an yi da gaske dawo, to ya fara fana yi kenan. To a lokaci yana yana har kaje ana dukan shi nan ya dawo. Ya tafi yawo. Gashi shi ne amma ruhin yana yawo fi alam. haka abu yake shi ruhi bayan da kake ganin gangan jikinka ba shi ne ruhi ba ruhin nan ya fi fadin duniya wallahi ruhi ya fi fadin duniya shi yasa an aka zo cire maka rai sai an jiga ta ka fitan abin da ke ai ruhin shi yake buɗa ka shi yake buɗa ka cire ran shine a lokacin an ce ka sake kenan abin yana da wahalan fahimta amma haka abubuwan wallahi masallala wanda Allah ya sa aka gane a nan gane wa hadha tawhid la sabila ilayhi illa bil fana'i qal jariri radiyallahu anhu qala kullu isharatun duk wani ishara ishara bi halaqu ila al haqi wanda za ka nuna Allah ne da shi fahim mardudatun an mayar maka da kayanka kullu isharatin duk wani ishara in dai za ka nuna Allah ne da shi mardudatun alaihim hatta ya shiru ilal mahaƙi fil haƙi sai ka nuna gurin da baka nan ka ƙare shi ne za a iya ganewa isharan da za a ganar da Allah kenan arada bi haza allazi zakarnahu shine muke shine muka faɗa muka huwa azwin nasfi shine danganta nasfa hastan danisun nasfi bi zati yanda duk zati wa na ila rabbika muntaha komi wajen Allah zai ko komi wajen Allah zai koma sun makala sai ce wala sabila lahum ila zalika ba wanda zai iya yin haka liyanar mana ba kowa yake iya haka ba ba ba wanda zai iya ba ana yi sosai ana iya ganewa liyanar lazi a daraka haza duk wanda ya samu wannan fi kamal fana'i ya samu kamala na karewa cikin Allah in mahaƙat isharatu yan shafe ishara wani mushiru babu mai ishara babu wanda ake nuna falaisa to kaga nan da ka gane falaisa illa huwa babu wani sai shi bi nafsi da kansa fi nafsi li nafsi an nafsi wallah fala isharatun babu wani ishara wala mushiran ba wani mai nuni wale za kala saboda haka aka ce maka wala sabila lahum ila zalika ba wanda zai ya nuna ya ga ilimin shi ne na an dinga kame kame kenan ba haka bane wa inna ma wahadul muwahhiduna wanda ya kadaita Allah shine muwahhiduna bin martabatul uluhiyyati wani suke martaba na hu hu liyanalu bi zalika saboda su samu sa'adatun arzikinsu wa qiyamun bi taklifihim duk abin da aka dora musu sun bi fahim fi zalika su a wannan linafsi la lahu sun yi kansu ne ba ga Allah ba karewan liyanan lalilau haraja nafsi domin ya fita daga kansa wa daura da nau'i nau'i la shu'uran lahu biha babu abin da zai ji babu abin da zai ji babu abin da zai gani fadalan an gairiya ko ya kalli wani lam yakun illa huwa wahdahu babu man gani sai Allah eh kala shibli imam shibli yace hin da khala alaihi rajulun lokacin da wani mutum ya shigo gare shi kala lahu sai ce masa ma turidu me kake nema kala lahu sai ce as'alu an shibli ana neman shirri ne kallahu mata ya mutu la rahimahullah kara Allah ji kanshi wallahi ba gane wallahi ba gane ba eh an jiyare eh ya shigo jin shibli ne kala lahu sai tambaye shi ma turidu me kake nema harshen lisanul haqqi kalar sai shi kuma ya ce as'alu an shibli ina son ga shibli ne shibli nake tambaya kalar lahu sai ce mata ya mutu la rahimahullahu bi mana ko fanin annafsi fanin annafsi shine maganar jiya na gaya muku da da sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala na ta zo ta ce assalamu alaikum ya rasulallah sai ce manil mukallami waye mai magana sai ce aishatu sai ta ce aishatu sai ce o mala aishatu wace ce aisha sai ce ibnatu siddiq eh siddiqu sai ce o ma siddiqu waye siddiqu ya mace babu aisha babu sadiku haka abin yake su malamanmu sun tafi akan Allah sun tafi akan manzala sun gane ga yadda Allah yake ga yadda manzala yake sai an ta kokon a jawabin mu a dora mu a wannan kwanan ko don mu kai in ka kai ko ba ko ba ka gane komai ba ka isa su kuma yin keke da keke su kuma amina suke nufi kabari sai ka sani me ka sani ko me za ka sani shi sanin Allah walaisa bi jalin walaisa bi ilimin walaisa bi malu walaisa bi madumin ba rashishe ba ne ba ilimi yake samun sa a ana samun sa ne bi fana'in an nafsil insan bi nafsi li nafsi an nafsi to an shiga ana magana kan fana'i ba ka fahimci ma me yi fana'i ba to to na za ka yi fana ta na za ka yi shi ibrahim ke cewa alalata shiri هل يرى الناس ما أراه ولكن صدور العارفين قبور ألا لا تشيري إنما هل يرى الناس ما أراه yanzu mutane suna ganin abin da ke gani kuwa walakin sai dai sudurul arifina uburu kirajen bayan Allah kabari ne wanda aka babban ne sirri a ciki ga abu kai kana gani an tayaniya ka fito ka faɗa a halaka haka ne shi ne manan sudurul arifina ƙuburun shi ne sudurul arifina ƙuburul asirari ƙirajen bayan Allah ƙabari ne mai sirri wanda ake binnewa abin da za a faɗa maka ɗaya sai motsa ƙasan amma sai a bari saboda a kubutar da mutane saboda wani ya ƙaryata zai shiga bala'i to an turo buistu rahmatan walam us la'anan an turo manzo Allah ne dan rahama ba a turo shi dan batarwa ba rahama ka turo shi ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin almajiransa dan rahama aka cusa musu Allah ka san mana daga ciki da mu koma ahdiya insha Allah in ma Allah ya kai mu gobe za mu koma martabatul ahdiya kaga tauhidul khalis to za mu koma menene martaba na ahadiya kadaituwan Allah daya ya abin yake to a nan za ka gane za ka ji za ka samu Allah ya fahimta da mu Allah ya kara mana fahimta da manzo Allah ba ba abin da zan fada Allah ya ke Na'am.
wanda yake so ya ga macaccen da yake yawa a bayan ƙasa ya kalli uwar da kenan.
من يريد أن يرى الميت يمشي على الثرى فلينظر إلى أبو بكر الصديق wannan zai ɗauki hankali.
أي هكذا يا قال ذاك شيء yanzu sai na babakar me yake da shi komi na shi fa na nai muhammadu eh komi na shi na nai muhammadu komi na shi na nai ba ƙurani kuma ya masu tangin a kan haka shine walali za ga shawo nari za ta jala ma halaka zakarar unsa ina sa ya kulla shatta famar man ada wata ka gani ada ada wata ga wasar da kabil husna ya bayar kuma ya tsoron Allah ada wata ga wasar da ka kuma ya gaskata abin da ya sa da shi bil husna da abin da Allah ya masa alƙawari ya gaskata saboda haka saddiƙo sai ya yi duk abin da ba wani abu naira goma na sayidina babakar wanda yake na shi ne na mazalla ajiya yake kawai in an ce ana bukata a ci gashi in an ce ana bukata a ci gashi shi ma'ajin annabi ne amma bayi da wani abu nashi wanda ba na annabi ba ne shi yasa wa mali hadi inda mini matalatiga wala sofa yarda wa mali ahadin inda minni matujiza babu wanda ai ana magana musuluntan bilalu an yi an kai an kawo saboda kudin da ya fanshi bilalu sai aka ci to waye nawa zai sayar da bilalu a za a sa bilalu ya dinga mar aiki ne har ya mutu sai Allah ya amsa wa ma li ahadin inda min ni'mat tujza illa tiga a waje rabbil ala wala sawfa yarda Allah ya yarda da Abubakar shi kuma Allah ya yarda da daga baya zuwa ce an fasa shi yasa wani lokacin mu ki ta haƙi da yin shiya eh kowanne a bar shi a kujeransa eh sai na aliyu babu kamar shi babu kamar shi sai na aliyu bin abi talib babu kamar shi a kujeran da Allah ya ba wa sai na aliyu babu kamar sai na aliyu ai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka tab aliyu sai na sai da tuna fadima an yi bi sai na babar an yi bi sai na umaru an yi bi sai na usman sai sai da tuna fadima sai ta ji manzala bai ce kuma kan aliyu ba sai ta to alifa ta ta ba aisha ka ga mutum ya taɓa yabon kansa sai ni da aliyu ɗaya ne saboda aka me zan faɗa a kansa abin da ba ba dai gidan annabi ba ba ba kamar aliyu ba taɓa yin wani kamar sai na babakar ba na bayi ba bayi ba eh saboda irin abin da Allah ya yi masa wancan kuma akwai hususiyan da Allah ya wasu na aliyu haske biyu ne suka fito daga rabul izzati da ana sani ko wani ya tambaye ni sai ba- a lokacin ba na jin daɗin ba na iya magana sosai Na ce, ba zan iya mura dogon magana ba amma kawai su a bari ya shehu ibrahim ya ɗauko mutane ya aje su a ina ya aje su a gunda ya aje su a gurin ya kamata su tsaya shine iya gaskiya amma gurin da aka aji dan ba a yi aikin da aka yi kamun yadda shehu ibrahim ɗin ya yi ba to in aka aje mutane gurin za su zauna lafiya ba ka- ba- ba wanda ka tsine ma ba wanda aka ce ka- ka tsaya ka ta to in ka yi yakin ka me me kake so ka dawo ko me kake son ka nada yadda Allah da ya shirya na Allah shi ne shi kuma Allah duk abin da ya yi ba kuskure sai na Ali bin sai na Abubakar Siddiq shekara biyu ya yi da wata shida yana halifancin manzo Allah ya cika shekara 63 na manzo Allah shekara 63 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a duniya shekaran sayyidina Umar 63 daidai yayi koma ga Allah shekaran sayyidina Umaru shekaran da sai da abubakar ya girme shi da mazala ya girme shi shekara goma sha biyu da watanni shekaran da yake nan ya cika shi ma ya zama halifan manzala to wan- shekaran sai na usman ibn affan shekaran da sai na abubakar sai na usman ibn affan shekaran da aka yi wanda ya sai na ba ya girme shi shekara ishirin da wani abu ne wannan shekarun ne ya cika shi ma za mu halifa manzala shi ma shekara sittin da uku ne shekaran sai na ali ibn abi talibin domin sai na ali ibn abi talibin yana da shekara talatin manzala nan shekara talatin aka fi sai na ali ibn abi talibin shi ma ya yi mulkinsa cika halifancinsa shekara 63 ya ƙara duk wannan abin da aka zubo su duk ya zama ba tsarin Allah ba ba abin da Allah yake nufi da yake nufi wa kenan a yanan kawai ya kamata a gane in mutum yana da fahimta kuma ya zama halifan ainihin manzo Allah sai na ba uku ya zama halifan manzo Allah ya cika shekarar Mustafa sai na Umar ya zama halifan manzo Allah ya cika shekarar Mustafa sai na Usman ya zama halifan manzo Allah ya cika shekarar Mustafa sai na Ali bin Abi Talib ya zama halifan manzo Allah ya cika shekarar Mustafa dama shine karami a cikin su wajen shekara amma duk sunan su khulafa'ur rashidina to shin Allah ne kuskure in haka ne Allah ya juya abin in sayyidina Ali bin Abi Talib shine farko wanda zai zama halifa na manzo Allah sai a tsarin Allah na Allah da shi ne in shi ne da ya zamu to me yasa ya- ya za a yi ya mutu kuma ya- ya za a yi ya kai shekara sittin da ukun nan kafin ya cika sai na bafar yana yana sai na Um- umar yana yana sai na usman din yana yana to bambadanci aka yi wa Allah ko juyi mulki Allah ya kiyaye اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أنا أسر لك لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره قدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين